بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سافر أصبر أشهد أكوك وتنشول shekara ta 1447 bayan hijirar manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam wanda ya dace da lissafin 11 ga watan Afrilu 2026 wannan shine darasi na 84 cikin jerin darussa daga littafin Jami'u Bayan al-Ilmi wa Fadlihi wallafar al-Imam Abu Umar Yusuf ibn Muhammad ابن عبد الله بن محمد ابن عبد البر النمري القرطبي رحمه الله عليه ibn abdulbari ya rasu a shekara ta 463 bayan hijirar manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallam wannan littafi nashi yana cikin muhimman littafai a babi na ladubban ilimi muna amfani da nuska ta abul ashbal az-zuhair wanda ya kira da suna sahihu jami'i bayan al-ilmi wa fadli a darasin da muka yi na na jiya akwai wata gaba da ta dan mana ba saja inda muka ambaci Umar ibn Abi Salama sai na ce Rabibu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam to bayan na faɗa kuma ni da kaina sai na fuskanci akwai kuskure a cikin wannan maganar domin ba zai yi a ce wannan mutum wanda ya zauna cikin gidan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma cikin ƙananan sahabbai a ce kuma yana riwaya daga Auza'i ba ba zai yi ba al-Imam al-Auza'i yana ƙasa da shi sosai al-Imam al-Auza'i karini ne na Imam Malik ya marga Imam Malik rasuwa kuma ya rasu 157 a so sunan ne iri daya Umar ibn Abi Salama ibn Abdul Asad shine wannan sahabin kenan akwai Umar ibn Abi Salama ibn Abdurrahman jika Abdurrahman dan Auf to duk ba su bane wannan wannan shine Umar ibn Abi Salama kuma ana cewa Amru da wawu amru ibn abi salama at-tinisi mutumin kasar dimashqa wanda ya kaura ya koma kasar masar ya zauna a tinis ya rasu shekara ta 214 to shine mai riwaya daga malik da kuma al-auza'i rahmatullahi al-jabe to Allah ya gafarta mana gaba daya ayo za mu tashi daga inda wato muka kwana a darasinmu na 83 shine cikin babi na 56 da malai yake magana akan alhabbu ala luzumi sunnati wal iktisari alaiha kwadaitarwa game da lazantar sunna da takaituwa akan ta lambar tarjuma ta 1667 a wannan gaba malai yace wa an wa an irbad ibnu sariya daga sahabi al-irbad ibnu sariya radiyallahu anhu يقول ينا تشوا وعظنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم موئذة ظرفت منها العيون ووجلت منها القلوب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يا من ون وعزي ميزافي ون إدانو سك زبد حوائي كما زكاتا سك جلجزا أسندي ون وعز فقلنا سيمك يا رسول الله يا من زم الله inna hadhihi la mau'izatu muwaddi' lalle wannan wa'azi yayi kama da wa'azin mai ban kwana fama za ta ahadu ilaina to me kake yi mana wasiya qala yace taraktukum ala albayda laylaha kanahariha na bakku akan farar hanya faratas ita ce sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kenan babu bambanci tsakanin daranta da rananta la yajibu anha illa halik babu mai karkacewa daga barin wannan hanya budaddiya sai halakakki wa man ya'ish wanda duk ya rayu fa sayara khilafan kaseeran zai ga sabani mai yawa fa alaikum bima araftum min sunnati to ku riko da abinda kuka sani na sunnata wa sunnatul khulafa'ir rashidin khulafa'il mahdiyyin rashidin da sunnan halifofina shiryayyu masu shiryawa wa alaikum bi ta'ati kuma ina horon ku da yi ma shugabanni biyayya wa in kana abdan habashiyan koda bawa yayi bakin fata abdu alaiha bin nawaji ku yi riko da waɗannan maganganu ku damƙe su kwarai kamar kun cije su fa innamal mu'minu lalle shi mu'mini yana kasancewa ne kal jamalil anif kamar raƙumi ne akala al anif wato wannan igiya wanda ake sakawa a cikin rami na asirka da ake hudawa a hancin raƙumi wanda wannan zai sa duk inda aka ja shi to haka ake son mu'mini duk inda addini ya ja shi ya jaye kai ya zama mai gaddama mai musu mai cakwaikwaiwa ko mai kokarin sai ya kawo ra'ayin shi a cikin addinin musulunci ana so ya zama mumini ya zama mai saukin mu'amala wanda duk inda hujja musulunci ta jashi nan zai ja ya tafi shine almu'min kal jamalil anis kullama qida in qada duk inda aka jashi sai ya tafi ina fata muna ganewa قال أبو عمر ابن عبد البر يتشي shafi ɗari hudu ne da saba'in da uku ibn abdulbar ya ce alkhulafa'ur rashiduna waɗanda annabi ce alkhulafa'ur rashidun su ne abubakar wa umaru wa usman wa ali sayyidina abubakar da umar da usman da ali wa hum afdalun nasi ba'da rasulullahi sallallahu alaihi wasallam waɗannan mutane sahabbai halifufun Allah ya kara musu yadda malam yace su ne mafiya falalan mutane bayan manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam wa fi riwayatin a wata riwaya ta wannan hadisi na al-Irbad yana cewa alaikum bis-sam'i wa ta'a ku ji ku bi wato na hore ku da ji da kuma biyayya wa in kana abdan habashiyyan koda bawa ne wanda yake bakin fata fa innahu man ya'ish minkum duk wanda ya rayu a cikin ku fa sayra ikhtilafan kathiran zai ga sabani mai yawa fa alaikum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'ir rashidin al-mahdiyyin ku bi sunnata ku bi sunna halifofi na shiryayyu wazala sallallahu alaihi wasallam yace abdu alaiha bin nawajis ku kame ta ku cije ta da fikokin ku wa iyyakum mawdafatil umur ku ku yi nesa da kirkirarrun abubuwa a cikin addini fa inna kullu bid'atin balala duk wata bid'a bata ce wa ukhra a wata riwayar وإياكم ومنفة الأمور فإن كل مدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وانا حديثي وانا يكي حديثي نسنني صحيح حديثي ني حديث إرباد أتكن سنة ينا أتكن سنة أبي داود الترمذي دا ابن ماجة هكذا الإمام محمد ابن حنبل يروي توشي دا دارمي دا ابن أبي عاصم أتكن كتاب السنة da kuma ibn hibban akwai lafazin da ake karawa wa kullu dala wa kullu dalalatin finnar kaga bai kawo shi ba kullu bid'atin balala to akan kara da wa kullu balalatin finnar ana mishi nasba ya zama cewa wato adafi ne akan wancan fa inna fa inna kullu bid'atin fa inna kullu bid'atin balala wa kullu balalatin finnar da wannan ƙarin ya zo ne a cikin mujamul tabarani al-kabir da kuma sunan nasa'i al-kubra da al-ibana ta ibnu batta da muwadda ta imam malik amma a riwayar muhammad ibnu al-hasan ash-shaybani da kuma ibnu hibbana ya ruwaito ta wani lokaci akan batta ne saboda akwai maganganu da yawa da malamai suka yi akan wannan ƙari duk da yake ma'anar shi tabbatacciya ce amma ta fuskar riwaya akwai maganganu a kai amma shi a shekul albani malam muhammad nasiruddin allah gafata mai ya inganta ta a cikin littafin shi fudwatul hada da kuma cikin sahihul jami wallahu ala malam ya sake cewa wa kana abu bakrin ahmad ibnu amr al-bazzar yaqulu wannan malami al-bazzar yana cewa hadithu irbad ibn sariya fil khulafa'ir rashidina هذا حديث ثابت صحيح wannan hadisi da yazo magana ya ambaci khulafa'ur rashidun hadisi ne ingantacce wa huwa asahhu isnadan min hadisi huzaifa yafi inganci fiye da hadisin huzaifa da yago da lafazin iqtadu bil ladain min ba'd ku yi koyi da mutane biyu da za su shugabanci a baya aga shi na irbad ya kira su da suna al-khulafa'ur rashidin bai kayyade ba sannan ya zama ijma'in malaman musulunci ana kirga waɗannan hudun su ne khulafa to kaga waɗanda za a yi koyi da su ɗin a nan sun fi yawa amma wannan hadisin na Huzaifa shi ya zo ne da iqtadu bil ladaini min ba'd sai zama shi ya ya kayyade abun koyin akan Abubakar da Umar kenan su biyu da shine yace isnadin shi bai kai karfin wancan ba da annahu mukhalafun fi isnadihi an yi sabani game da isnadin sa wa mutakallamun fihi min ajli maula rubi'i an yi magana akan isnadin saboda wani bararran bawa a cikin isnadin maula ga rubi'i ibn hirashin wa huwa majhulun indahum malama hadisi ba su san shi ba da yake shi ma wannan ita ma wannan riwayar a ƙarshe dai an yi kanakanci an inganta ta ga shi wani albani ya inganta ta a cikin sayyid jami'a da kuma a cikin as-sahiha a lamba hadisi na 1200 da lamba 33 shekul albani ya inganta wannan riwaya ita kanta sai ya zama da cewa wato hadisan ba sa karo da juna nabi sallallahu alaihi wasallam ya umarni da ai koyi da guda biyu kuma ya ƙara da ai koyi da su ma sauran guda biyu qala abu umar ibn abd albar yace wa huwa kama qala al-bazzar rahimahullah abun kamar yadda bazzar ya faɗa haka yake hadithu irbad hadithun sabit hadisi ne tabbatacce wa hadisu hudhaifa hadisun hasan shi ma hadisun hudhaifa hadisi ne mai inganci kyakkyawa wa qad wa qad ruya an munar bi ibn abd al-malik bin umayr wa huwa kabir an ruwaito daga maula rabi da suna abd al-malik ibn umayr babban mutum lakin al-bazzar wa qa'ifatan min ahli al-hadith yadhhabuna ila anna al-muhadditha idha lam yuhaddith anhu rajulan fasa'idan wa huwa majhul abinda yasa saboda shi bazzar da shi da waninsa cikin malaman hadisi suna ganin kafin mutum ya fita daga jahalatul ayin sai an samu akalla mutane biyu sun yi riwaya daga gare shi wanda ya sake cewa wa an abdul malik ibn umayr zai kawo mana riwaya ne an maulan li rabi'i ibn khirash bin khirash an rabi'i ibn khirash an huzaifa ta qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama manzo Allah yace iktadu iktadu bil ladaini min ba'di abi bakrin wa umar ku yi koyi da wanda suke bayana abubakar da umar wa hatadu bi hadi ammar ku yi riko da tafarkin ammar wa tamassaku bi ahadi ibn ummi abd sannan ku yi riko da tafarkin abdullahi dan mas'ud shine ibn ummi abd wannan hadisi kamar da muka ambata hadisi ne ya inganta al-imam at-tirmidhi ya rawaito shi da ibn majah da al-imam ahmad ibn hanbal da humaydi da ibn abi shayba cikin musannaf da tahawi cikin mushkil al-afaq da da ibn abi asim mun karanta shi a cikin as-sunna haka nan al-mustadrak hakim ya rawaito shi da khatib a cikin tarikh da sauransu wannan mutum da aka kira maula rabi'i wasu suna kiran sunan shi da cewa sunan shi abdulmalik kamar yadda ke a cikin ruwa ibn abi asim da fahawi wasu musu ce hilal da sauransu amma dai a takaice ne malamai sun inganta riwaya fil jumla wa an ibn abbas annahu kana yaqulu ibn abbas ya kasance yana cewa kalamul haruriyati dalalatu magana yan haruriya masu kore hadisai masu zagin magabata ɗan kalakatan nan na iraki a wancan lokaci wanda suka fandare masai na ali suka kafarta kowa suka zubar da jinin musulmai su ne khawarija to maganar da suke akai aqidun su bata ne wa kalamu shi'ati halaka haka nan magana ƴan shi'a su ma da su kuma da suke zakewa wajen kaunar sayyidina ali wanda ta wuce kimar da shari'a ta yadda su ma halaka ce dukkanin su bangarori ne guda biyu wanda suke akan kuskure akan bata yace wannan magana tana cikin littafin usulul i'tiqad al-sunnah wal jamaa na Allah lakai da kuma al-ibana ta ibnu battah yace wan sa'id ibn jumhan an safina maula rasulullah sallallahu alaihi wasallam kin qala yace sami'tu nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqulu naji annabi na cewa al-khilafatu ba'di 30 sanatan ثم يكون ملكا Nabi sallallahu alaihi wasallam ya ce za a yi halifanci wanda zai tafi akan tafarkin annabta to za a yi na shekara 30 ne a bayana daga nan kuma sai abu ya juye ya zama sarauta irin sarautar gargajiya sun maƙala sannan ya ce amsik lissafa min khilafatu abu bakirin sanatani halifatu sai na bakar shekara biyu wa umar asha umar a shekara goma sha biyu kenan ku wa usman ifnata asha sai na usman shekara goma sha biyu sha biyu ga sha biyu ashirin da hudu wa ali sittun sai na ali shekara shida shi ne baka shekara talatin in ka bi keke da keke shekara talatin ne ba wata shida kuma kuma larabawa suna da al'ada duk abin da ya shiga wata shekara sai a kirga shi shekaran ko bata kai ba in suka ce maka yanzu wannan yaron shekara shi nawa sai a ce shekara shi 17 sun kaje ka duba sai ka tara 16 ne da wata daya ga goma larabe 17 kuma gani yawa in yace yau kwana bakwai da mutuwan wani yau din nan sai zama yanzu da safe ne aka shiga kwana na bakwai din amma kuma san da mutumin ya mutu hala sai da la'asar kaga yanzu ba akwai ba akai cikakkun hours din ba to tajawuzan sai ce an cika bakwai din to da kawai suna ganin a tsaya haka din cewa shekara 29 da wata 6 to ɗaya yake da 30 a gumba larabi wasu malamai kuma suka ce a cike da sayyidina al-hasan ibn ali radiyallahu anhu shi yake cike wannan kwanakin watanni shidan sai ya cika 30 cik wallahu a'lam sai yake cewa qala abu umar qala ahmad ibn hanbal hadith safina sayyidina malab ahmad hanbal yace hadisin safina fil khilafati sahihun hadisi ne ingantacce wa ilaihi azhabu fil fuqa fil khulafa shi nake hujja in ana so in fassara su wane ne khulafa'ur rashidun ba da ka nake fassarawa ba jama ibn hanbal zan fassara ne da wannan fassara ta sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam daga riwayar sayyidina safina radiyallahu anhu wanda yace annabi da yace shekaru 30 da aka ba da ka aka shigar da su cikin hulafa wa rashin na'am tsallaki قال ابن عباس ولا أعرف الحق إلا في كلام قوم فوضوا أمرهم إلى الله عز وجل ولم يقطعوا بالذنوب العصمة من الله وعلموا أن كل بقدر الله تعالى اوكي ابن عباس yana fassara wancan mutum da ya dukule yace wala arifun haqqa illa fi kalami qaumi ni ban san gaskiya ba sai a cikin maganganun mutanen da fawwadu umurahum ila Allah azza wa jalla wanda suka fawala al'amarin su zuwa ga Allah wato da suka imani da kaddara ke walam yaqta'u bidh-dhunubi al-ma'asi al-ismata min Allah wanda kuma wato basu yanke wato kariya Allah da zunubai ba inda wanda su abin nan ‘yan haruriya suke kafarta mutane da zunubai wa alimu anna kullum da ƙadirin lahi ta'ala wanda suka san cewa komai ƙaddara Allah ne na za kuma na khairu shi mutu Allah ka'in da yake wa an muhammad bin mutahar ƙala muhammad bin mutahar yake cewa sami tu aba abdullahi ahmad bin hanbalin sa'altu aba abdullahi ahmad bin hanbalin an tafdili na tambayi malam ahmad dan hanbali game da hukuncin fifita wani sahabi akan wani waye sahabi mafi falala sannan sai kuma wani sannan sai kuma wani faqala sai ce na qulu abubakar wa umar wa usman muna cewa abubakar shi fi falala usman shi sayyidina umar shi ke bayansa daga nan sai sayyidina usman radiyallahu anhu ajma'in wa naqifu ala hadith ibn umar sai mu tsaya daidai hadisin abdullahi dan umar wani hadisi kenan wanda sai abdullahi dan umar yake cewa mun kasance annabi yana raye sai mu dinga cewa abubakarin afdaluna wa umar afdaluna wa usman summa umar summa usman sai ce daga nan kuma thumma naqifu inda zalika la nufadilu baina ahadin ila sabbi nabi sallallahu alaihi wasallam annabi yana ji mana cewa abubakar ya fi kowa daraja daga nan sai Umar daga nan sai Usman daga nan kuma sai mu kama bakin mu mu ƙara faɗan wani ba kuma annabi bai ce ba haka ba shi ne yake nufi da wa naqifu inda hadith ibn Umar wa man qala wa Ali wanda yace daga nan na hudu shine Ali lam u'annifhu ba zan wato zarge shi ba thumma zakara hadisa sannan sai sai malam Ahmad Ahmad ya ambaci hadisin Hammad ibn salama an sa'id ibn juma wannan hadisin kenan an safinata fil khilaf qala ahmad سيدنا الإمام أحمد يقول وعلي عندنا من الخلفاء الراشدين المهديين mu abu mu sayyidina ali yana cikin halifofi masu shiryawa shiryatattu shine na hudun su wa hammad ibn salama indana as-siqatul ma'mun hammad ibn salama abu ma'amantacce ne wa ma nazadu kullu yawmin fihi illa basira ba abinda muke ƙara gani sai muna ƙara fahimtar sha'aninsa yana ishara zuwa ga wasu da suke raunta hadisin saboda Hamadu dan Salama qala Abu Umar wa qad rawa Abdullah ibn Ahmad ibn Hanbal wa Salama ibn Shabib wa ta'ifatun an Ahmad ibn Hanbal مثل رواية محمد ابن ابن المطهر الفرق بين التفضيل والخلفاء على حديث ابن عمر وحديث السفينة yace baya ga shi Muhammad ibn Mutahhar an samu dalibai Abdullahi dan Ahmad dan Hanbali da Salama ibn Shabib da wasu surwaito cewa Imam Ahmad ibn Hanbal ya bambanta tsakanin matsayin halifanci da matsayin mufabala a wajen mufabala yana ambatan sayyidina Abubakar da Umar da Usman sai ya tsaya iyanan saboda iyanan hadisi ya tsaya a wajen suwaye halifofi guda hudu sai halifofi shirye sai ambaci guda hudun nan sai ya tsaya iyanan saboda nan ma hadisi ne ya tsaya yace warawat ta'if anhu ta'ifatun taqdim al-arba'a wal iqrara lahum bil fadli wal khilaf wasu musarwaito cewa a wajen falalan ma yaka ambaci duka guda hudun kuma ya tabbatar musu da hadifanci wa ala zalika jama'atu ahli sunnah dukkanin malama ahli sunnah akan wannan su ولم يختلف قول أحمد في الخلافة والخلفاء وإنما اختلف قوله في التفضيل أو جن حليفانشي باب سعباني باب بنبانشي سكانوا مغانا أحمد نحن بلتشو أو بكر دا عمر دا عثمان دا علي سوني حليفو في راشدين باب بنبانشي سكانوا مغانا شيدا سكانوا مغانا سورا مالا مسلمشي na ahli sunna amma a wajen wato tafdili shine yake tsayawa akan uku din kawai wa qala abu ali al-hasan ibn ahmad ibn al-layth ar-razi al-hasan ibn ahmad ibn al-layth ar-razi ya faɗa yake cewa sa'altu ahmad ibn hanbal fa qultu na tambayi malam ahmad dan hanbal sai na ce ya aba abdullah ya baban abdullahi Allah shi gafarta malam man tufaddil wa kake fara lissafawa a sahun farko qala abu bakr wa umar wa usman wa ali yace waɗannan guda hudu su ne suka fi kowa a jerance haka wa humul khulafa musuni halifofi فقال يا أبا عبد الله الله شجاف التمال إنما أسألك عن التفضيل من تفضل ina tambayar ka ne wa kake gani yafi falala ba wai yadda suka jiru a halifanci ba qala sai ce Abu Bakari wa Umar wa Usman wa Ali ina dai ƙara gaya maka su din dai wa humul khulafa'ur rashidun al mahdiyun wa radda al baba fi wajhi yace su ne dai shugabanni shiryayyu din nan sannan sai ya mai da kofa ya buga kofa ya rufe kofa ya kore ni ke wato yana so ya nuna ya ji takaicin irin wannan mummunar tambaya da yake masa saboda akwai alamun neman ta da fitina kana son ka ga bayanai dalla dalla game da wannan akidu game da shugabanci na salaf sai ka kuma littattafai na sunna na na akida as-sunnatu lil khallal dinna Allah na kai su da itikadi hadis sunnatu wal jamaa as-sunna li Ahmad ibn hanbal ko da abdullahi ibn ahmad ibn hanbal masail imam ahmad ibn hanbal na alhani sannan as-sunna na ibn abi asim wanda mun karanta anan mun karanta kusan daukacin waɗannan hadisai a babukan da suka zo hadisai ne masu yawa kwarai da gaske ibn abi asim ya ta kawo su sun kusa hadisi 100 kula ku tuna sun wuce 100 na ga tun daga wajen lamba ta 1190 har zuwa lamba ta 1200 da wajen 30 aka kamar hadisi dari biyu da wani abu ya ta kawo su har sai da kowa jikin shi yasa qala abu ali yace wa kad summa qadimtu rayya sai na tafi garin arrayu shine garin tehran na yanzu summa qadimtu rayya fa qultu li abi zur'ata na tambayi abu zur'a nace sa'altu ahmada wa zakariya wa zakara lahu al-qissa shi kaji kaji tambayar ne Muhammad dan Hanbali har ya ji haushi na hayye kaza hayye kaza fa qala la nubali man khalafa shin ba ma jin damuwa dan wani ya saba mana naqulu Abubakar wa Umar wa Usman wa Ali fil khilafati wattafdili jami'a yadda suke ajira a halifanci haka suka suke jira a wajen falala su akwai malaman da su gana a wajen falala misali sayyidina ali ya fi sayyidina usman wasu ma suna gani ya fi hatta fi sayyidina abubakar amma dai a halifanci ba shine a farko ba kuma halifanci wani abu ne na waƙi da ya faru yace to mu a gumu yadda suke jera a wajen halifanci to haka ma suke jera a wajen falala hadha dini allazi adinul lahi shi wannan shine addini na shine aqidan da nake bautawa Allah da shi wa arju an yaqbidani Allahu alayhi kuma ina sa ran ina fatan Allah ya karbe rayuwata akan wannan addini yadda kaje shi wannan aqida haka nan zaka yi samu magagani ibn taymiya akan wannan mas'ala a cikin al-fatawa cikin mujallal na hudu مالك يسكت وعن سلمة بن شبيب قال قلت لأحمد بن حنبل من تقدم شغافة ماله وانيني أقبتكين صحبي وجن فللا قال أبو بكر وعمر وعثمان وعلي في الخلافة إتشاء أبو بكر وعمر وعثمان ثم وجن هلفان شيء كارا سيدنا علي شيني نفدوس قال سلمة وكتبت إلى إسحاق بن راوية من تقدم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فكتب إلي نرجو توسيقة من فتوى zuwa ga isa kudin rawiya na cewa kake ya kake lissafa su sai ce lam yakun ba'da rasulullahi sallallahu alaihi wasallama afdala fil alal ardi afdala min abi bakr bayan sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ba mutumin da yake abubakar farla a duniya walam yakun ba'dahu afdala min umar bayan shi kuma babu wanda yake umar walam yakun ba'da umar ba'da umara afdala min usman bayan umar kuma wanda yake usman walam yakun alal ardi ba'da usmana khairun wala afdal min aliyin radiyallahu anhu yace haka kuma a bayan sayyidina Usman babu wanda ya kai sayyidina Ali falala ko alkhair wa kana thawri yaqulu al-khulafa wa Abu Bakr wa Umar wa Usman wa Ali wa Umar ibn Abd al-Aziz shi al-Thawri yana karawa da Umar ibn Abd al-Aziz wanda yake wa lakabi da khamisul khulafa ar-rashidin idan yake malamai wasu sun yi addu'a wannan magana cewa kun da suka fi shi falala kamar sayyidina Muawiya ya fi shi falala وفي رواية عنه قال الأئمة شواغبني سنة أو بكر وعمر وعثمان وعلي وعمر بن عبد العزيز وما سوى ذلك فهم منتزو منتزون واتو yace waɗannan su ne halifofi wanda aka zaɓe su ta hanyar shura yace amma waɗanda ba waɗannan ba to ƴan kwacen mulki shine hum muntazuna wato mutagallibun wanda suka galabaci mutane da ƙarfin soja قال أبو عمر وقد روي عن مالك وطائفة نهوا قول سفيان هذا أرويته دغ مالك da wasu malamai irin wannan maza ta Sufyan al-Thawri wata aba qa'ifatun min ahli al-ilm tafdila Umar ibn Abd al-Aziz ala Muawiyah bi makani suhbatihi wasu malamai kuma suka ce sam bai dace a fifita Umar dan Abd al-Aziz akan Muawiya ba saboda Muawiya sahabi ولكلا القولين آثار صحاء مرفوعة يحتج بها الفريقان kowane bangare wanda suka sa Muawiya da wanda suka sa Umar Abdul Aziz suna da hujjojin su da suke kafa hujja da shi minha ma jaa an Ibrahim ibn Sa'id al-Jawhari qala daga ciki ya zo daga Ibrahim ibn Sa'id al-Jawhari yake cewa saltu Abu Usama ayyuma kana afdala معاوية أو عمر بن عبد العزيز فقال لا نعجب بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أهد أن تنبيش جوا عمر بن عبد العزيز فلا لكم سيدنا معاوية يتشكى أمو أقوم بما ودى قوة da sahabbai in dai sahabi to yafi karfin duk wanda ba sahabi ba a ce wai sai an gwada su an ji wai ya nauyin su yake dama ya fi shi nauyi tun farko wa nabi ishaq al-fazari wa abdullah ibn mubarak وعيسى بن يونس ومخرج بن الحسين يقولون ولنا سناتشوا أو بكر وعمر وعثمان وعلي هكذا جيران تسو وكان الشافعي محمد بن إدريس يقول الإمام الشافعي شما يناتشوا أقول في الخلافة والتفضيل بأبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنه يتني أبوان هليفانتي دقون جيرا فللا duka bana bambancewa Abubakar da Umar da Usman da Ali haka ajire haka yake lissafa su وكان يحيى ابن معين يقول هكذا الإمام يحيى ابن معين ينتشوى من قال أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وسلم لعلي وسابقته فهو وسلم لعلي سابقته فهو صاحب سنته wanda ya yarda da Abubakar da Umar da Usman da Ali sannan ya yarda da Ali yana da wani sadiqa wato abubuwa da yana falala da musa falalarsa ba to wannan yana kan sunna kala sannan yace fa zakartu lahu haula allazina yaquluna sai kuma na bashi labarin wanda suke cewa Abubakar wa Umar wa Usman su iya Abubakar da Umar da Usman kawai suka sani wa yaskutuna daga nan sai su shiru ba sa magana kan sayyidina ali fatakallamu fihim bi kalamin ghaliy sai magana mai daci akan su mai nauyi yace wadannan su ma basu kyauta wa anil hakam ibn aban annahu sa'ala ikrimata an ummahati al aulad fa qala kunna ahrar yace ya tambayi ikrima game da hukuncin ummahatul walad sune mata wadanda suka yi aka yi sadaka da su suka haihu idan mai gidansu ya rasu sun zama ƴaƴa ba a gadon su qultu bi ayyi shay'in sai na ci gafata malam ina hujja qala bil qur'an yace musu a cikin qur'ani qultu bi ayyi shay'in fil qur'an a ina wannan katin yake qala qala Allah ta'ala yace Allah ne yace ya dazina amanu atiu Allah wa atiu rasul wa ulil amri minkum ya ku mu'mine ku bi Allah ku manzon Allah kuma ku yi da'a ga manzo ku yi da'a ga manzo da shugabanni wa kana umaru min ulil amri umar yana cikin ulil amri qala ti ce ataqtu walau bi sakri shikenan ni ma zan yanta baiwata ko kuma zan zan yanta sadakata da koda a ce bari ta taba ki bilau bi sakri shine bari ba sai ta haihu ana ganin dan ba idan kai sadaka da ita ta ɗau ciki ko ɓari ta yi shi kenan wanda duka mutu ta zama ya to wannan yana cikin istinbatu na magabata za su danganta abu ga Allah kai tsaye wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ambata kamar yadda yake cikin sahih bukhari da sayyidina abdullah dan mas'ud yayi wa'azi yace Allah ya tsine man mai karin gashi ko sai wata mata ta rubuta sai ta ce to ita fa ta karanta Qur'ani ba ta ga wannan karatun ba yace inda kin karanta ko akwai fito a ina ne sai kawo mata wa mata kuma rasulu fa kuzu wa mana ku arufanta yace mata kin yadda da wannan ayati ce to annabi ne ya hana zaka abinda annabi ya hana kamar abinda Allah ya hana ne kaga wannan dan dan dan haukan da ake cewa musu suka inda hauka ne yake ya gane duk abinda annabi ya haramta to fa kamar abinda Allah ya haramta ne amma shi saboda hauka da rashin ta ido shi gane yake kamar Bukhari ne ya shiga daki ya zo na ya rubuta hadisan nan to da sai a ce buhari kaɗai ka ita da su duk abin da zai tuhu buhari da shi sai kaga kuma duk sauran malama da su masu rawaito amma tunda ba sani yayi ba ba ilimi yake bi ba jahilci shi yake bi kawai da son zuciyarsa Allah ka shirye shi wa qala umar ibn abd al-aziz radiyallahu anhu halifa umar abadi yana cewa sanna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ulatul amri min ba'dihi sunana akhadna biha tasdiqan bi kitabillahi azza wa jalla ya ce Allah manzala sallallahu Alaihi wasallam ya sunanta wasu sunnoni hakanan shugabanni a bayan shi su abubakar da umar da usman da ali su ma sun zo da wasu sunnoni wanda a hadna biha mun yi riko da su tasdiqan bi kitabillahi azza wa jalla dan gazgata littafin Allah madaukakin sarki wastikmalan li ta'atillahi ta'ala dan kuma cika da'ar Allah madaukakin sarki wa quwwatan ala dinillahi subhanahu don kuma samu da addinin Allah ƙarfi man amila biha muhtadi wanda ya aiki da sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da sunnar halifu ya samu shari'a wa man istansara biha mansur wanda ya taimaka musu Allah ya taimake shi wa man khalafa hatta ba'a ghayra sabilil mu'minin wanda ya bujire musu to yana bin tafarkin da ba na mu'mine bane wa wallahu Allahu ma tawalla kuma Allah zai jibinta mai abin da ya dauko kanshi wa sallahu jahannama Allah zai sa shi a wuta wa sa'at masira ta munana ita wutar jahannama Allah ka tsare mu daga wutar jahannama wa qala salih ibn kaysan ijtama'tu ana wa az-zuhri wa nahnu natlubu al-ilma fa qulna naktubu as-sunana bi kutubina ma jaa'a 'an an-nabi sallallahu alaihi wasallam thumma naktubu ma jaa'a 'an ashabihi fa innahu sunnatun wa qultu ana laysa bi sunnatin wala naktubuhu قال فكتبه الزهري ولم أكتبه فأنجه وضيعته sadu bin kaisan yake bada labari ya ce da ni da zuhuri mun kasance lokacin muna ɗalibai za mu fara koyon ilimi sai muka yi ittifaki cewa to abin da za mu dinga rubutawa dukkanin hadisai bi kutubina za mu rubuta a cikin takardun ma ja anan nabi sallallahu alaihi wasallam duk abin da aka ce annabi ya karantar idan malami ya gaya mana sai mu kofi sun manaktu ma ja an ashabi da abin da aka ce mana aikin abubakar ko aikin umar ko usman ko ali ko makamantansu shi ma sai mu rubuta fa innahu sunna shi ma sunna ne وقلت انا ني سالي بن كسا سي نتي ليس بسنتي اه اه ba sunna bane wala naktubu wala murbuta ba irin zafin kan nan nausa ne qala sai yace fa kataba fi zuhri zuhri sai fita shani da shi sai rubuta walam aktubu ni sai ba rubuta ba fa anja sai ya ci nasara ya zama zuhri da kaji labari wadan ya'ata ni kuma tozartar da ilimi da yawa sadaka abinda halifofi suka gabatar yana cikin sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba a kore shi ba a mu'arada da shi ba a jayayya da shi wa an maimun ibn mihran fi qawli Allah azza wa jalla fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allah war rasuli game da wannan ayat cikin suratul nisa'i qala yace ar-raddu ila Allah ila kitabi abinda ake ne farudduhu ila Allah a kuma cikin alqur'ani wa raddu ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallama ma kana hayyan ana mayarwa ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sanda yake rayi a ji a tambaye shi fa idza qubida bayan da Allah ya karbe shi fa ila sunnatihi sai a mayarwa ga sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ta gona maradi kuma ta kuma rasulu fa kudu abin fardu ila Allah war rasul kuma da shi zuwa ga Allah zuwa ga alqur'ani war rasuli zuwa ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sanda yake rayi sanda baya rayi ila sunnati don kace babu sunna kaga ka kare ta wannan aya kenan karara wa qala masruqun masruq yace hubbu abi bakr wa umar radiyallahu anhuma wa ma'rifatu fadlihima min as-sunna kaunar sayyidina abubakar da umar da sanin falalarsu wannan yana cikin aqidar ahlus sunna girmama su da sanin falalarsu وكذا قال من قبله عبد الله بن مسعود رضي الله عنه هكذا كان مسروق ما لم ينشا عبد الله مسعود يا فد wannan magana وعن سيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما قدم المدينة قام خطيبا فحمد الله وأثنى عليه ثم قال وترى سيدنا عمر يا يهدبا a Madina sai yake cewa bayan yayi innal hamdalillah kaza kaza sai yace ayuhan nas innahu qad sunnanat qad sunnat lakum sunan wa furidat lakum al-fara'id وتركت وتركتم على الواضحة إلا أن تضلوا بالناس يمينا وشمالا yace lalle an tabbatar muku da wasu sunnoni an farlanta muku wasu farillai kuma an bakku alal akan hanya buɗaɗɗiya illa an tadillu ba za ku bata ba sai in kun je kun duwani bin nasi yaminan wa shimala kun bi dama ko hagu sannan sai ku bata amma in za ku tsaya inda aka baku ba za ku bata ba وعن أبي الفيض ذي النون بن إبراهيم قال ثلاث من أعلام السنة أبو أكو ينادك تشكين ألامر ميبن تفرك المقبات المسو على الحفين شافاء كان حفي سمع زامن الزبودة أقول لسكي يأسكي كامر أبو والمحافظة على صلوات الجمعة لين صلى الجمعة kuma a cikin a lokacin sa inda suke rayuwa a ƙasar Iraki akwai ƴan shi'a da ba sa sallar juma'a har yanzu kuma haka suke sallar juma'a gurin su sai mahadi ya dawo saboda kan mai wasa da sallar juma'a bai san cewa yana bin tafarkin ƴan shi'a ba wa hubbu salaf da kaunar magabata sahabbai kaga su kuma ƴan shi'a ba sa kaunar sahabbai ba su so su ji an ambato su sahabban nan da su ne suka kai musulunci kusan ko ina wajen ƙasar hijaz makka madina da tsa'i da makamantar su ne inda annabi sallallahu alaihi wasallama ya gudanar da addininsa Allah madaukakin sarki ya kaidi ne sahabbai ya musu horo ya tarbiyantar da su bayan rasulsa suka ci gaba da aikin yada musulunci zuwa kasar Sham zuwa kasar Iraki zuwa Mawara an-Nahar zuwa can abinda yake ce Fa'is a yanzu irin su Pakistan da India da makamantar su zuwa nan Africa musamman North Africa su misra da morocco da algeria da da sudan sannan aka tsallaka zuwa kasar andalus cikin kasashen turawa sannan aka tsallaka kuma can gabashi har zuwa cikin kasashen turki wanda wasu yanzu kasashen turawa ne irin georgia da, da, da, da russia duk sahabbai suka yi wannan aiki dan yanzu wannan jihadin da suka yi duk wannan jihadin da suka yi Iran ɗan shi'a Iran ba su tausaya su ce bari su yabe su saboda jihadin da suka yi kalla ba sa kallon girman jihadin da suka yi amma yanzu ku dubi wasu mutane a cikin musulmai suna so a yabi Iran a goyi bayan abin da take wai dan jihadi take so tana yaki da Amerika amma su kuma ba sa jin cewa bari su daga wa sahabbai kafa su su yabe su in dai dan jihadi kawai zai sa a yabe ka ko rashin mutuncinka misali ko in dai kai jihadi da wani kafiri rashin mutuncinka to ya kamata a yabe ka ya kamata su wasu yaki da wannan ka'ida tsakani da Allah ya kamata su aiki wannan kaida don sahabbai su suke wannan aiki mafi yawan wannan jihadin an yi shi ne a zamanin sayyidina Umar da kuma zamanin Banu Umayya din da suke tsaki mafi yawa sayyidina Umar saboda ya samu lafiyayyar gwamnati babu rigingimu na cikin gida Allah ya ba shi wannan baiwar akai ta jihadi amma zamanin sayyidina Usman rigingimu na cikin gida sun rage yawan jihadin zamanin sayyidina Ali kuma kwata-kwata ma ba ya jihadi ba saboda rigingimin rigingimin wannan fada ya hana yin jihadi da aka ma dole banu umayya aka dawo da jihadi zamanin muawiya zamanin sarakuna su abdul malik dan marwan zamanin su shabu da abdul malik hajjaj dan yusuf din nan da ake fada wannan takadar a zamanin shi ne fa musulunci kai india da pakistan yana da wani yaro cousin ne shi dan kanwa shi shine komanda mutane ba sa karanta ne shi ya kai musulunci india da pakistan wajen shekara uku yana jihadi a wajen da sanyi da iska da wahalan weda da ta saba ma irin wanda ya sani so don haka sahabbai sun cancanci yabo saboda jihadi tabbas to idan wani yanzu yana so su ma'in shiya a yabe su in ana ganin ma abin da suke yi jihadin mu ɗauka ma jihadin wanda ma ba shi bane domin kawai yaƙi ne na duniya na kowa yana so ya samu haimana ya zama shi ke ta cewa a wannan yanki duk da ba ma cewa abinda larabawa suke su ma daidai ne musamman kasashen musulmai waɗanda suka yi sakaci su ba su tsaya sun yi developing ƙarfin sojansu ba saudi arabia tana da arzikin da ta yi wannan haka uae da sauransu amma ba su yi ba suka dogara da turawa gashi nan turawan sun sun watsa musu ƙasa a ido Allah ya kyauta Allah ya sa su dawo cikin haicinsu amma dai ƙasa iran ƙasa ce wadda take wato maɓarnaciya a aƙidata abin takaicin shi ne a daidai wani lokacin da ake yaƙe-yaƙen nan mutane ba sa so a ambaci wannan muna aƙidata to wannan kuma haɗari ne ga aƙidar mutane haɗari ne sosai amma ta cewa iran tana da mummunan alƙadari game da musulunci game da sunna kuma ta samu dama mu dinnan yan Najeriya muna cikin wanda take muke target din mu musulman Najeriya ta saka zazzaki ga irin barna da yi ta yi kokarin ta recruiting wasu bayan zazzaki wanda za su zo kawai su rikita addinin mutane to mu kuma addini ya kuma muhimmanci fiye da komai saboda haka jama'a mu kiyaye yawa garin wannan shiga cikin wannan siyasar duniya zaka je ka dume da kanka baka sani Allah ya kyauta وكان إبراهيم التيمي رحمه الله يقول اللهم عصمني بدينك وسنة نبيك من الاختلاف في الحق ومن, ومن اتباع الهوى ومن سبيل الضلالة ومن شبهات الأمور ومن الزيغ والخصومات إبراهيم التيمي يكي يعدى يا الله كثري ندى الدينك da sunnar manzanka ka tsare ni daga shiga cikin jayayya da sabani game da gaskiya ka tsare ni daga bin son zuciya ka tsare ni daga bin tafarkin bata ka tsare ni daga al'amura masu rikitarwa ka tsare ni daga karkata da shiga cikin rikici ai wannan addu'a tana da kyau sosai gaskiya sama wannan zamani sai mutum ya tayi ta wa Abdullahi ibn Mas'ud qala al-qasd fi sunnah khairun min al-ijtihad fi bid'ah yin abu takaitacce a tafarkin sunna shi yafi alkhairi fiye da wato kokari wajen sai ka kawo wani abu mai karfi ka ta kokartawa amma a cikin bid'a to kai sunna gurgudu yafi maka wa an umara annahu khataba nasa fa qala ruddul jahalati ila sunna wa cikin hudu umar yake cewa ku mai da duk abinda ba ku sani ba to ku je cikin sunna ku bincika abinda ku gani a cikin sunna ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ku yi aiki da shi wanda baya ciki ku bashi to wannan kenan shi malamin yace albabu sadis wa situna mawdi'us sunnati min alkitab wa bayanuha lahu matsayin sunna wajen dangantaka ta da alkur'ani da kuma yadda sunna take yin bayani take sharhi ga alkur'ani na mafadiradi ne ga ɗan kalakatu saboda a zamanin da ibn abdulbari yake rayuwa an samu burbushin masu irin wannan mummuna akida shi sa kaga yana ta mai da martani gabe shi qala allah ta'ala dhikruhu wa anzalna ilayka dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhim Allah ya ce cikin suratul nahl mun soka maka da alqur'ani shine az-zikr litubayyana lin-nasi dan kai mutane bayani ma nuzila ilayhim abinda aka sauka musu kaga yanzu nan ya tabbatar da akwai abu biyu akwai abinda aka saukar akwai kuma bayanin abinda aka saukar me aka saka shine alqur'ani me bayanin sa shine sunna ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to bai yiwa kace kai imani da ɗayan kuma baka yarda da ɗaya ba a cikin suratul nuri Allah yace fa ya alladhina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum azabun alim lalle masu saba wa umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ana jan kunnan su lalle za su gamu da fitina ko su gamu da azaba mai radadi Imam Malik yana fassara fitina anan cewa za su yarda isan da ci ga magana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ka ki ka bi san ranka to zaka iya rasa addinin ka sannan kuma ranar alkiyama za ka gamu da azaba Allah ka tsare mu daga azaba wa qala kuma Allah yace wa innaka latahdi ila siratin mustaqim siratin lahi lalle kai ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kana shiryatawa zuwa ga tafarki madaidaici wannan ita ce ake cewa hidayatul irshad wato kana karantar da mutane abinda za su fahimci tafarkin Allah kuma su bi shi sai aka yi badali aka ce siratul lahi me siratul mustaqim shine siratul lahi tafarkin Allah siratul lahi ladina huwa siratul ala ila lahi tasirul umur wa fardu ta'atihi fi ghairi ayatin min kitabillahi wa furidu ta'atuhu Allah madaukakin sarki ya farlanta mana da'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fi ghairi ayatin min kitabillah a aya fiye da ɗaya cikin Qur'ani waƙarana hafi ɗa'atihi azza wa jalla kuma Allah ya gwama ta da ɗa'ar Allah maɗaukakin sarki wa ƙala Allah ya ce wa ma'ata kuma rasulu fa kuduhu wa ma na haku ma'anhu fantahu duk abin da manzo ya zo muku da shi ku yi riko da shi duk abin da manzo ya hane ku ku bar shi wato yana da kyau matuƙa mutane su tsaya su yi dirasa musamman ɗaliban ilimi da masu karatu da masu bincike su yi dirasan menene wai ya kawo wannan harkar Qur'ani yanzu tarihi ya nuna fa wannan akidan Ingila ita ce sponsor din ta lokacin mulkin mallaka a kasashen India da da da Pakistan daga can ta faru abu ne da rubutacce duk wanda yake karatu ya san wannan a su Ahmad Jaklawi su ne aka ba aka ba kwangila suka fara rubuce-rubucen littattafai da makaloli suka kafa wata kungiya mai suna Ahlul Qur'an wanda suka fara kira da ba ruwansu da sunna suka fara suka littafan hadisi ana nan ana nan kuma sai wannan mummuna akida ta gangaro zuwa ƙarshen larabawa musamman a ƙasar masar sakamakon wasu cikin mutanen masar da suka je suka katu a ƙasashen turawa su faransa da birtaniya da germany da makamantansu su suka dawo ƙarƙashin ƙungiyar muhammad abdu shi ne fara yaɗa wannan da aka za ka ga ɗaliban shi da yawa sun shiga cikin wannan bata sai daga baya aka samu wani cikin ɗaliban shi wanda ya tuba shine Rashid Rida mai majalatul manar da tafsirin almanar wanda ya tuba ya zo ya tunai masa da martani daga nan kuma aka zo aka samu wannan shaki mai suna Ahmad Ahmad Subi Mansur wanda ya zo lecturer ne a Jami'ar Azhar daga baya aka tabbatar da batar shi aka kore shi ya bar Jami'ar Azhar ya gudu ma ya bar kasar ya koma America har yana rayu in ka je kai ba za ka ji wannan bayanin ba ba wani abu ne koyayye ba to irin wannan mummuna akida ita ce za ka gagaro ta cikin cikin kasanmu kuma kai da ganin abin da su masu saka suke kasancewa dole akwai wata wasu aidi hafiya da suke taimakon shi mutumin da ba san sana'ar shi ba ba san kamfanin shi ba ba san tarihin ya gaji kuɗi ba kaga yana irin wannan hidima yana hawa motoci irin na gwamnoni dan ya samu kuɗi dole akwai wanda suke kawo mishi tamwid kamar yadda zazzaki haka yake san da yake wannan iya shegen na shi bayi da sana'a bayi da aiki ba dan kwangila bane ba dan siyasa bane ba manomi bane ba amma ka duba irin kudin da ya tara da irin gidajen da yake ginawa inda aka daga gida ya si motocin shi bullet proof a zo a tare a gidan shi a ita cin abinci kamar kamar kamar gidan abin nan ne sunan shi sarki haka Muhammad Yusuf ya dinga yi a Borno Muhammad Yusuf shi ma abin da ya dinga yi kenan to haka kuma haka shi ma wancan da aka kwamushe shi dan kanan na san gidan Nasir ba shi ma haka ya dinga tun da rigunan da suke sakawa zaka san cewa wannan suna da suna da kaya a hannunsu amma ko ba sun sana mutum ba amma da yake Najeriya kasa ce buɗaɗɗiya sai mutum ya ta wannan barna har sai yayi har sai ya zama matsala ga al'umma babu inda ake yin haka a zauna lafiya a ƙasar Saudi Arabia wallahi account ɗinka na banki idan ana ganin kuɗi suna shiga wanda suka wuce samun ka to kana cikin tuhuma wanda mai ku ne ka bana can ba haka bane idan an san samun ka bai wuce riyal dubu sha biyar ba a wata in aka ga ya kai ya haura riyal dubu ashirin to ita ka za su ido akan kai na kake samun kuɗi ne kake da su haka a turai ma ake amma yanzu mutumin da muke talakawa da za a ga miliyan hamsin a kan ɗinka ba wanda zai damu idan ma an damu duk wanda ma ya damu ya ci su kowa ya kana zuwa ka ba su miliyan biyar shi ke ta wuce suka ci da harkar dujale yake turo maka ko wani shaidani ba abin da ya damu kuma to haka ake yin irin wannan barna ta gute ta yaduwa sai ta yi sai ta yi ƙarfi sannan sai a zo a rasa da ra'ayi ta Allah ya kyauta saboda ka aqida ɗan qalaqatu irin wannan ta ta suka alqurani aqida ce mummuna ba ta da mashiga addini alhamdulillah za ta ga dama abin nan fa amma zabadu da Allah ya ce ku sai rabu jufa dama kumfan kogi nan da ne yake tafiya gaba daya kwanakin baya yana ta ihu wai zai yi malaman suna kaya da yan shi'a da yan boko aqida da yan iskan gari da duk wani wanda yake jin haushin ahlus sunna duk sai aka tara a goyi bayan shi ana ta jin daɗi yanzu ga nan shi'a kan shirta an neme shi a rasa tun da kabiru gombe da sama mashi tambayoyin nan ka sake jin ya wani musun kirki ya zama kamar ma baya to haka Allah yake wa mutane mai yake wa yake wa sunna gata kamar baya nan yana nan fa da ransa din kuma yana yin content din da yake da amma wanda yake kula dama yin iska da suke kula shi su kuma suna kula shi ne kawai dan abokin gaban abokin gaba na to aboki na ne dama suna jin haushin ahlus sunna suna jin haushin malaman sunna su ne suke ta wannan abu dan su yan yan social media da waɗanda dama an yi mana nasu iyayen ritaya ɗan ɗariƙu wanda yake jin haushin ahlus sunna saboda sun ce a bar gemu sun ce abu sunna sun ce a ɗage wanda shi kuma yana jin haushin waɗannan abubuwan sai hatta wai malamai na cikin yan dariƙa wanda su ba suna kantar da hadisi ba kuma sun san wannan illa za ta fi shafan su fiye da mu domin har yanzu baka samu alu suna kwaya ɗaya da ya bar suna ya kuma yana bin wasu suka ba sai dai a cikin su ne ake samu kaga su ake kwashe mutane a shi a shi ya kamata su fi mu damuwa inda sun damu da addini ko amma sai ka ga wai har suna nuna ai ma ba komai bane har suka fara yin wata abin nan wata kungiya ta haɗin kai wata mata amma kafin ta ji ko ina daga cikin su masu hankali cikin su ga da mawakatan cikin su ma akwai wani wanda yace yanda rika ba yace kai yin lalama su fashi da da musu saka kawai shi ya ishe shi kuma kaga wani bai cikin masu hankalin su ba wani dan barna din nan ko dan barna ne ko dan yola mala dan garin ku ne ko dan garin ku ne mana ni ba ba san sunan shi ba yaran da a social media bai cikin masu hankalin cikin su ba amma cewa ya kawai dan izara ku bani da shi Allah shi kyauta so da haka jama'a kamar da muka fara jiya maganin duk waɗannan mas'alolin ku shine a ci gaba da karatu akwai karatu da yawa a gaban mu wanda sai mun tsaya mun yi shi mun mun da ku sosai kamar da malaba ne ke cewa wani ya kulu darasa yadda in ba wai za ka yi ne don alfahari ko don neman suna ba amma ya zama da duk wanda zai ji ya san cewa kai in dai magana hujja ce ta ilimi to akwai ta kuna ganin yanzu tsakani da Allah malami irin malam bari namu Allah ya gafarta ne yau akalla shekarar shi goma sha ɗaya da rasuwa ko ko sha biyar amma har yanzu ku duba ku ga jama'a masail da yawa za a ɗauko na karatu sai kai a ji shi ya riga ya yi su ya wuce tun kuma wannan katin wani ma za ka ji an yi shi 1996 ne ko 97 wato shekaru 30 baya sanda ma da yake zata nan wasu ma muwa kan ma wa fahimtar su mu da muke zama a gaban shi wasu ma wallahi ji kawai muke to sai yanzu ne wasu suke kaiwa kai wannan yana maka tun da shi ya tsaya yi abin da ya kamata a san da ya kamata shi sa hayin da yake da relevance so haka ya kamata mutum yana so ya zama mai ilimi to ya tsaya ya yi abin da ya kamata kar ka fito sai ka shirya sai ka san cewa lalle ka karantu kar kuma in ka fito ka fara da alfahari da cika baki da raina na gaba duk wannan ba sa haifar da ɗane ido raina malamai cika baki ko shiga matsalar tafi ƙarfin iliminka ko shiga rigingimu waɗanda suke jibga-jibga malamai ma suna tsoron su ko kuma ka zo ka shige su da ƙudindine kai alkafara to wannan duka babu inda zai kai ka sai yana dama kuma bushewarka wallahi alaihu ma sai ya fika sai ya fika laushi kafin la'asa Allah ya kyauta za mu saurara insha Allah karatu sai Allah ya kai mu wani mako kuma kamar da aka sani za mu shiga cikin hidindimin tarbar bakin mu su professor Muhammad Sani Umar Jallebu yau zai lacca can tudun wada mu'assasa bayan magariba gobe kuma war haka insha Allah karfe 10 muna tare da shi a nan Zara Hadis Salafiya sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wassalamu alaikum wa rahmatullah